الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 95 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to muna cikin suratul hajji ayar da zamu fara taujihi da ita ita ce aya ta abin nan ta hamsin da takwas sai dai taujihin ba zai yiwuwa ba saboda abin nan saboda ayoyin da suke baya gare ta suna ɗauke da wannan ma'ana kenan insha Allah ta'ala za mu koma daga aya ta hamsin da biyar mu ɗauko bayanin sannan kuma sai mu haɗi insha Allah ta'ala yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yazalu alladhina kafaru su kafirai ba za su gushe ba fi miryacin suna cikin shakka minhu game da alkur'ani ko minhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko minhu daga musulunci hatta ta atiyahu musta'atu baghtatan sai kiyama ta zo musu a girshe ba zato ba tsammani aw ya'tihum azabu yawmin aqim ko azaba ta ini wanda yake bakarare wanda ke dan babu alkhairi cikin shi yasa an kace mai bakarare eh sai Allah subhanahu wataala ya ce to almulku yawma idin lillahi yahkumu bainahum mulki a wannan rana yana hannun Allah Allah zai hukunci tsakankanin su ba ana nufin wannan rana ɗaya mulki yake ga Allah ba a'a nan nan nan da mulki zai bayyana ƙarar ga na Allah na tunda Allah ya ce limanil mulku yawm lillahi alwahid alqahhar an gane ko yawwa fallazina amanu wa amilus salihat Allah ce waɗanda sun kai imani sun kai aikata aiki na gari fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta gidan ni'ima Allah ya sanya mu daga cikin su wallazina kafaru waɗanda sun na kafirta wa kadzabu bi ayatina sun ka karyatar da ayoyin Allah ash-shar'iyya wal kauniyya fa ulaika lahum azabun muhin Allah ce waɗannan su kadai ne suke da azaba ta wulakantarwa tunda kafirai ne kuma shikenan al-hasr na haqiqi ne dan babu wanda zai tabbata a cikin wuta da azaba wulakantarta sai kafiri wallazina hajaru fi sabilillahi waɗanda sun kai hijira dan ɗaukakar da kalimar Allah sun maƙutilu sai an ka kashe su ina fata an fahimce ni yawwa imam ibnu amir ya karanta sun maƙutilu an ka karkashe su ko ka ce don ma'anarsu ɗaya ko ka ce ƙutilu in suna ‘yan kaɗan ƙutilu kuma suna da yawa ko ko ƙutilu wani an kashe shi ƙutilu wani an yi mai mummunan kisa aw matu Allah ce ko sun ka mutu kinan ba kashe su an kai ba la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana Allah zai arzista su da arziki ingantacce na gari wa inna Allah lahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzitawa kuma ka dan bani la yudkhilannahum Allah subhanahu wataala zai sanya su mudkhalan mashiga yardawnahu wanda sun yarda da wannan mashigar wa inna Allah lalle tabbata Allah la alimun masanina halimun Allah mai juriya ne to idan muka duba imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta da yudkhilannahum madkhalan an gane ko eh la yudkhilannahum madkhalan yardawnahu to an ce madkhal maf'al kenan sai da mun to ko al-masdarul mimi ko ismul makan ko ismu azzama to su kwada sun su karanta mudkhalan yardawnahu to shi mudkhalan sai da manto mudkhalan Allah zai sanya su mudkhalan ko kace mudkhalan yana daukar ismul maf'ul yana daukar ismul zaman yana daukar ismul makan yana daukar min al masdarul mimi kenan me yake bambanta su siyaki to da an kace la yudkhalan nan Allah zai siyar da su madkhalan sai ka dauki wurin shiga ya zan ismul mi ismul makan saboda shigarwa ai tana bukatar mi wuri haka la yudkhilannahum mudkhalan cikin waɗancan ma'anoni guda hudu sai ka ɗauki mi ismu ha ismul ismul makan eh wurin da za a shigar kenan tunda inda a sanya wa ai dole sai an samu wuri a ɗauki ismul makan shi yafi shiga mun gane ko ko ka ɗauki shi maf'ulun bihi zai sanya su mudkhalan makanud dukhul kina zai mutu maf'ulun bihi an gane ko to duk waɗannan maganganun da muke yi da an samu ɗaya in wancan mai uku na to biyun suna bayan shi in mai hudu na an samu daya hudu din suna tare tunda in an samu wurin shiga to ya an ka samu wanda an ka shigar ai sai an samu wurin shigar da shi sai an samu mi wurin shiga kuma sai an samu lokacin da an ka shigar da shi kuma shigarwar ta zo duk sai su zama to sun yi tarayya sai dai wanne ne za a sa farko shine ake abin nan to kaji bambanci dai tsakanin qira'at kin مدخلا دق دخل يدخلني في إلي ثلاثي قراءتنا فإذا أبو جعفر مدخلا دق أدخل يدخل إدخالا في إلي رباعي مع الحمزة تو sannan kuma akwai aya ta 62 ita ma ba za mu iya ɗaukar ta ba dole sai mu haɗa ta da sauran 'yan uwan zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi zalika ko ya zamanto ta'alili ko ishara ne zuwa ga abin da ya gabata wa man aqaba wanda duk yayi uquba bi mithli ma uqiba bihi ma la ya mayar da martani irin abin da aka yi masa thumma bughiya alaihi sannan an kai mishi zalunci la yansurunahu Allah Allah zai taimake shi inna Allah la'afuwun ghafur lalle tabbat Allah mai afuwa ne mai gafara ne zalika bi anna Allah yulijul layla fi nahar Allah shine yake shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layli ke sanya yini a cikin dare lokacin sanyi dare ya fi tsawo lokacin kuma zafi wuni ya fi tsawo kenan sai a ɗauki awurin wancan aba wancan sha bibi amma sai ka iske na wani sun shiga cikin na wani wa anna allaha sami'un basir allah sami'un mai ji ne basirun allah mai gani ne ko allah masani ne daga basira in mun ɗauke shi daga basira muna gane ko zalika wancan bi anna allaha huwa al-haqqu dan allah shine gaskiya ko wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda suke ambato wanda ba Allah ba dukkan shi ƙarya ne an gane ko yawa imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basriyani da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne sun karanta wa annama yad'una min dunihi abinda suke ambato wanda ba Allah ba huwal batil an gane ko min dunihi huwal batil sauran kura sun karanta wa annama tad'una min dunihi wanda kuke ambato ku kafirai kenan sai zamanto bi uslubil khitab ne la bi uslubil ghaib an gane ko yawwa to wa annama yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir kuma Allah shine al-aliyu madaukaki na ulul mutlaq al-kabir Allah shine wato mai girma to kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 877 kaga karin bayani kenan ma yad'una da ma tad'una mun gane ko yawwa to a gurguje anan abin da ya kamata mu kara can cikin suratul abin nan suratul kuman akwai irin waɗannan ayoyin da abin da yake kama da su kenan yana da kyau ɗalibin ilimi ya gane nan idan muka duba zalika bi anna allaha yulijul layla fil nahari ko cikin suratul luqman alam tara anna allaha yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layli ko kaga yadda yake san wasakhara shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma dama cikin tanadiyar da ila ajalin musamma duk sauran wuri cikin qur'ani li ajalin musamma ne wa anna allaha bima ta'maluna khabir sai ce zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una ko wa anna ma tad'una min dunihi min dunihi al-batil a cikin suratul hajji akwai huwa wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil saboda abubuwan da an ka gabatar su na eh, abin nan sun ka gabata na tauhidi anan ayoyin da an ka faɗa suna da yawa kafin a kawo wannan wuri kina sai an ka ƙara huwa huwal batil saboda a nuna maka waɗancan gumakan ƙaryar banza ce to ayar da ta gaba wadda za mu ɗauka wadda an da taujihul qira'at ita ce wato aya ta 67 inda Allah ce li kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata man sakan kace ko kace wurin ibada ko kace wurin yanka tunda yanka cikin ibada yake imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta man sikan duk dai ma'anar ɗaya ce an gane ko ko kuma man sikan ya zamanto almasdarul mimi mun sanya musu ibada wanda suke yi hum nasikuhu Allah ce su za su zartar da wannan ibada fala yunazi'unka fil amr dan haka kasu yi jayya daga cikin al'amari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wad'u ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim innaka lalle tabbat kai la ala hudan tabbat kana akan shari'a mustaqim wanda take daidaitatta an gane ko tafarki kenan madaidaici madaidaici kowa shi da tashi ibada to don mina musulmi suke yin tasu buku ce a su bar tasu dawo ta ku ya dalilin ku ka san mutum mai girman kai kullum haka shi ko ya san gaskiya gaskiya ce sai ce a'a ka ai aiki da ita a zo a bi ƙarya shi saboda shi ganin yake tun da shi ya bi ƙarya ya kamata a bi ƙarya irin wayo to sannan kuma daga cikin ayoyin da akwai tawjihul qira'at a cikin su inda Allah subhanahu wataala ya ce wa ya'buduna min dunillah bayan Allah ya jero dalilan da yake nuna cewa shine Allah wannan usuli akwai cikin Qur'ani alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بيكاو ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ستي ويعبدون من دون الله تعالى دوا أن آيوين سنكم سنة بوتا من الله أسلوبي من القرآن cikin bakara da ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون تتمي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تعالى ده وأن وجود كما سيكا اسكيون يا بودي من غادي كو to wai abuduna min dunillahi suna bauta ma koma bayan Allah ma lam yunzil bihi sultanan abinda Allah bai sabkar da wata hujja ba akan shi ibnu kathir المكي ده أبو عمرو ابن العلاء البصري ده يعقوب الحضرمي البصري سن كرنتا ما لم ينزل به سلطانا abinda Allah bai sabkar da hujja ba ko kace malam yunzil abinda Allah bai sabkar da hujjoji ba daga lokaci zuwa lokaci malam yunzil abinda Allah bai sabkar hujja ba ko so guda ko kuma kace duk ma'anar su daya abinda Allah bai sabkar da wata hujja akan shi ba wa ma laysa lahum bihi ilmun abinda kuma ba su da wani ilimi akan shi wa ma lil zalimin min nasir azzalumai ba su da wato mai taimakon su kaga kenan abinda suke bauta ba Allah bai sabkar da hujja akan shi ba kuma ba su da ilimi kenan ya nuna cewa kawai babu shari'a kuma harkar su jahilci ta su kai shi yasa duk wurin da babu wahayi a wannan wuri sannan kuma babu ilimi ga jahilci to me zai sauka banna wannan shine abinda Qur'ani yake wato tabbatar da shi Allah kai mu da tsari aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta wajen taujihul qira'at ita ce aya ta 73 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane doriba masalun an buga misali kina Allah ya buga misali fastami'u lahu ku saurari wannan misali innal ladhina tad'una min dunillah waɗanda kuke ambato waɗanda ba Allah ba imam yaqub ya karanta innal ladina yad'una min dunillahi kiran waɗanda kafirai suke kira waɗanda ba Allah ba kiran sai zamanto an yi uslubul ghaib bayan an ce ya ayyuhan nas wanda ya zama matsayin uslubi na khitabi an gane ko kenan tad'una da ya ayyuhan nas duka uslubul khitab ne yad'una kuma sai zamanto mi damirul ghaib ne kiran an yi tashi daga al khitab an kuma zuwa ghaib إن الذين تدعون من دون الله إمام يعقوب إن الذين يدعون من دون الله كنا وطن دكا فريس كنا وطن دبا الله با سيد منتو كنا إن الذين تدعونهم من دون الله أو إن الذين يدعونهم من دون الله lan yakhluqu zubaban har kiyama ta tsayu ba za su iya halittar kuda ba wala wistama'u lahu ko da sun haɗu sun taru su bayi su yi musayar fasaha an gane ko da ilimi da komai ba za su iya ba Allah ce to wa in yaslubahum dhubabu shay'an in kuma adzubabu kuda ya sabce musu wani abu shine salaba ya kwace musu wani abu shay'an wani abu la yastanqidhuhu minhu ba su iya samu shi daga gare shi gumakan da ake bauta ma suna aji musu abinci an gane ko to ko da kuje ya zo ya soke abincin da an ka ba su ai ba su iya ɗauko shi tun da gumcin shi kenan to wanda a hakan gaza ka bauta mai Allah ce to da ufa talibu wal matlubu a talibu mai nema da ufa ya yi rauni an gane ko shi ne wato gumki kenan wal matlubu da kuma wanda ake nema shi ne kuji saboda ko da gumakan sun nemi su kwato ba za su iya ba ko kuma da'ufa talibu at-talibu mai nema masu bautar gumaka sun yi rauni wal matlubu da gumaka da ake neman cin taimako wajen su akwai dai maganganu na malaman tafsiri daban-daban kadiba cikin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustad dr fadl musa'id at-tayyar صفحة 282 zuwa ta 284 sannan cikin taujihin wannan qira'a kadiba cikin al-qira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 877 ko kuwa kadiba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari karkashin wannan aya to Allah subhanahu wa ta'ala yace bari mu gani akwai aya ta 76 duk da kike mun hada ta da ayoyin da za su biyo baya don mu fahimce ta da kyau Allah ce ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba irin yadda ya cancanta a girmama Allah irin wannan aya akwai tamkarta masu kama da ita wajen hadda alqur'ani can cikin suratul an'am akwai wa ma qadarullah haqqa qadrihi da wawan take farawa a cikin suratul zumar akwai irin ta wa ma qadarullah haqqa qadrihi ita ma da wawan take take farawa sai da cikin suratul an'am وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أتشين سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة نمكم باب واو ما قدر الله حق قدره سوى إن الله لقوي عزيز مسجين ما الله با إذن يدك ما تأجين ما الله أما الله لقوي ثبت من كرفينا عزيز الله مبواينا منك إن كان لقوي inna Allah la qawiyyun aziz cikin mi suratul hajj ne sauran kuma sai ka ce qawiyyun aziz an gane ko yawwa kenan lamun kin tana zuwa ne a cikin suratu al-hajj in dai la qawiyyun azizun ne Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan Allah yana zabe daga cikin mala'iku rusulan kuma ka ramadi manzanni waɗanda zai tura don saboda wani abu daga cikin su waɗanda sun ka zo a cikin suratu hud wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra kuma ka ramadi Allah ce inna Allah sami'un basir Allah sami'un mai ji ne basirun kuma Allah mai gani ne ko basirun Allah masani na ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gabanin su da abin da yake bayan su wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amura an gane ko Imam Nafi' al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zan al-Madaniyan da Ibn Kathir al-Makki da kuma abu amur ibn al'ala al-basri da kuma asim sun karanta turja'ul umur ake mayar da al'amura kenan an yi bina in fi'ilin lil maf'ul sauran ƙurra kuma da bu mu kawo ba sun karanta wa ilallahi tarji'ul umur an gane ko ga Allah ne al'amura suke komawa wanda ibn amir al-dimashqi da imamu yaqub alhadrami albasri da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa ilallahi tarji'ul umur al'amura suke komawa to duka dai babu matsala za a mayar da al'amura zuwa ga Allah kuma al'amura suna koma zuwa ga Allah an yi isnadin koma wasu zuwa ga Allah kamar yadda Allah ce ala ilallahi tasirul umur can kuma karshen hudu ya ce walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kullu kowanne daga cikin wannan qira'a tana da abinda yake tabbatar mata a cikin wato kira'o'in alkur'ani ko ayoyin alkur'ani mai girma ɗan uwa wannan shine ya kawo mu ƙarshen wato taujihi da zamu gabatar a cikin suratu alhajj yanzu kuma za mu shiga cikin suratu al-mu'minun to suratul mu'minun ayar da take farawa da taujihil qira'at ita ce aya ta takwas mun gane ko amma bayyuwa mu fara da takwas din saboda akwai bayanai gabanin ta dole sai mun dauko daga wato abin nan daga farko kenan insha Allah to bismillahir rahmanir rahim suratul mu'minun ba a ce mata suratul mu'mini ne ba ga ka'idar larabci ba yi idafa ba sai an ka ce mabniyun ala hikaya dama surori ne guda uku suratul mu'minun suratul munafiqun suratul kafirun barko a ce suratul mu'minin suratul munafiqin suratul kafirin sai an kai bina'in shi ala hikaya shi yasa in larabci zaka bi na hausa kace qara'tu suratul mu'minin qara'tu suratul munafiqin qara'tu suratul kafirin in kuma zaka bi hikaya sai kace qara'tu suratul mu'minun qara'tu suratul munafiqun qara'tu suratul kafirun sai kace qara'tu fi'lun wa fa'il ko kuka ce qara fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir ar-raf' al-mutaharrik at-ta'u dhamir mabni ala ad-dhamm fi mahall ar-raf' fa'ilun suratul mu'minuna maf'ulun bihi mabni ala al-hikaya kai mai jin nahwu ka san mai jin nahwu nan sun iya rikici yan jami'an nan da masu jin sun yi mana hawa kwarai mun gane ko to sauran su ba sai ka bi su haka almuhimmu qad aflaha almu'minuna Allah ce tabbat mu'minai sun yi ni sun rabauta mafhumul mukhalafa wanda ba mu'mini ba yayi ni yayi hasara wa khasira hunalikal kafiruna alladhina hum fi salatihim khashi'una sune waɗanda cikin sallar su suke masu kankan da kai an gane ko eh ba kana sallah ba kana daga kanka kuma kana ganin da kai da Allah ba duk ɗaya kuci ka sauni shi na sallah ba shi na gurin ma kai babin nan wallazina hum anil lagwi mu'riduna su masu imani su ne suke kauda kai daga allahu allahu wasu malamai sun kace ma la fa'idatu lahu min al-kalam duk maganar da ba ta da amfani shine malaman zuwa suke ce ya sarsar magana kuma abinda an yadda shi kenan wasu malamai suka ce a'a ma la fa'idatu lahu min qawlin aw fi'lin duk abinda bai da amfani ko na aiki ko na magana lahu ake kiran shi an gane ko to mu'riduna suna kauda kai daga gare shi alaman masu imani kenan kuma ya ce almu'minuna bai ce alladina amanu ba saboda sifa ta imani ta tabbata gare su tufidu thubut walladina hum lizakati fa'iluna su masu imani su ne suke aikata zakka kaga duk fi'ili a duniya na larabci ana cewa fa'ala fa'ala zakata ya aikata zakka ma'ana ya bayar da zakka bai ce atas zakata ba mun gane ko wadansu malamai ne sun kace na az-zakata shine suna aikata zakka ma'ana suna tsarkake kansu saboda suratul mu'minun makkiya ce to kuma can makka ba aizan can zakka ba sun kace to kenan nan walladina hum lizakati fa'ilun suna tsarkake kawunan su wadansu malamai suka ce a'a walladina hum lizakati fa'ilun suna aikata zakka a makka an yi zancen zakka sai dai ba a yi ni ba ba a faɗi iya abinda za a bayar sai an kamar ta zuwa ga kokarin ki abinda ka hi karhi amma da an ka zo madina sai an ka bi sai an kai tahdidul awsiba ba sani ko mun fahimta ba sun kace cikin al'amu makiya ce kuma an yi zancen zakka don an ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da zakka abin noma ko ba kadan bane sannan kuma can cikin suratul fussilat ita ma makiya ce kuma an yi zancen zakka wa wailul lil mushrikeena alladhina la yu'tuna zakata nan yu'tuna ma an kace ba sa bayarwa ba a ce ba la yaf'aluna balle kace suna tsarkaka tau ni dai ka ji na gaye maka ka karanta at-tadarruj fi at-tashri' al-islami kaga abubuwan da yadda an ka faɗi shar'anta su irin su azumi irin su zakka irin su sallah tadarrujin da an ka yi da waɗanda kuma da an ka yi tadarruj wajen haramta su irin su giya da sauransu ni dai na ƙari maka walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizuna su ne wanda suke kiyaye farjin su nan bai ce hafizuna furujahum bali kaza sai kawo shi yayi hasful muta'alliq li fidal umum duk abin da shari'a ta haramta suna kiyayewa sai Allah ce illa ala azwajihim sai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko abinda da masu tan mallaka sun kace bai ce man malakat aymanuhum ba domin al-abdu naqisul ahliya aw ma malakat aymanuhum ko abinda da masu tan mallaka fa innahum ghayru marumin to su ba abin zargi bane fa man ibtaga wara zalika duk wanda ya nemi koma bayan abinda an ka ambata bai ce wara azainika ba bayan ya ce azwajihim ma malakat aymanuhum ko ba ga bane sai ce wara zalika ay al-mazkur duk wanda ya nemi koma bayan haka kenan ba matar shi ba ba baiwar shi ba wadda ta tabbata baiwa ta shari'a ta da ita fa ulaika humul aduna waɗannan suna ayyan ta'adda sun ketare iyaka sun wuce inda Allah ya ce a tsaya da wannan ne in ka diba cewa ba'ul bayan yake cewa wannan yana tabbatar da cewa auren mutu'a babu shi saboda yan shi'a sun rike da auren mutu'a suna cewa Allah ya ce fi mastamtatu bihi min hunna ko ba ka ba farkon musulunci an halatta musu ne auren mutu'a aka haramta shi imam musulmi ce kuma aka sake halatta shi saboda uzuri kuma aka sake haramta shi daga baya kuma sai aka haramta shi gaba daya kenan auren mutu'a ya haɗu da halacci biyu da haramci da shafewa biyu ƙarshe aka haramta shi mun gane ko to daga cikin dalilin da ke nuna babu shi tunda hadisin ma na haramta arba'in mutu'a sai na Ali ya ruwaito shi amma kaga da yake bai dace da sauransu ba sun watsar da shi sun gudu yan shi'a mun gane ko Ibn Abbas da ake ruwaito yana akan fatawa ta auren mutu'a ƙarshen rayuwar shi yayi ya dawo ya haramta shi amma ba su karɓo wannan saboda wannan zai ba su dama kaga a ita auren awa ɗaya ko awa biyu a ramma ko auren sati ɗaya to kaga karuwan ture sai suka shiga shi an ciyahi su shiga sunna tunda kaga sai ta zo ta yi aure da wani mutum na awa guda ya zo yi zina da ita ba ta kuɗi kuma ta cigaba da addini muna gane ko to almuhimmu anan dalilin da yasa malamai suka ce kenan auren mutu'a haram Allah ce illa ala azwajihim sai matan su auren mutu'a kuma ba matakatawa tunda da lokaci ya ƙare baka da izinin ka sake ta sai ta yi gaba aw ma malakat aymanuhum ita ku wanda aka yi auren mutuwa da ita kuma ba baiwa bace ba mata ba ba baiwa ba to Allah ce fa maritu gawara a zalika fa ulaikum al'aduna dan haka auren mutuwa ta addanci da yace walladina hum ala walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una ga inda tawjih al-qira'at ne zu walladina hum li amanatihim wadanda ga amanolin su ibn kathir al-makki an gane ko ya karanta wallazi lahum li amanatihim su masu imani su ne waɗanda ga amanar su to sai zaman tona amanatihim mufrad ne ko ko kace da shi da qira'a ta jamhuru amanatihim jam'i duka amanoni su ake nufi domin mufrad mudafun ila al-ma'rifa ya kuma bi ya kuma jam'i ko kuma kace a li amanatihim ga amanar su guda tauhidi shine babba li amanatihim da sauran amanonin da za su biyo bayan wannan don tauhidi amana ne inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا التي والذين هم على صلاتهم يحافظون سوني وأن جميل صلولين سو أنا لكو على صلواتهم يحافظون آه إمام حمزة da Imam al-Kisa'i da Khalaf kufiyuna ne waɗanda sun karanta ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye sallolinsu an gane ko suna kiyaye sallarsu tunda an ce salatihim sallarsu su ko jamhur sun karanta ala salawatihim akan sallolinsu suna kiyaye sallolinsu in buga dama mu ce to salatihim ana nufin kowace sallah suna kiyaye ta in lokacin ta yanzu salawatihim an hankalta ma sallolinsu gaba daya ko ko ala salatihim sala mufrad ne tihim mudafun ne mufradun mudafun ila al-ma'rifa ya koma jam'i sai zama to da da qira'a ta jamhur da ta hamza da kisa'i da khalaf dun ba su daya almuhim masu imani suna kiyaye sallolin su intabe na akwai dan su abubuwa da ya kamata mu faɗa shine in ka diba da sallah an ka bude da sallah an ka bi an ka kare saboda an nuna maka mi muhimmancin sallah fi salatihim khashi'un ala salatihim yuhafizun sannan dibo game da khushu'i sai an kace khashi'una saboda shi khushu'i abu ne wanda yake tabbatacce a cikin sallah amma ala salati da kace mi yuhafizuna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa takrar yau da gobe jibi daga ta suna kiyaye sallah mun gari kuma mun gari ba yawa to ina garin bari mu bar su haka sai Allah ce ulaika humul warithun waɗannan su kadai ne za su gado in mun ce hasr haqiqi ne dama ba mu shiga aljanna sai mu sai mai imani ko ko in mutum na hasra idafi ne sai zama to a'a masu kammalallen imani su kai da su samu aljanna firdaus alladina yarisuna alfirdausa su ne da su gadi gidan aljanna firdaus kun fiya khalidun suna masu da goma akan an ce za su gado wannan su malamai suka ce gidajen yan wuta ne waɗanda za a ba su dama inda sun yi imani daga gidajen su sai ba su yi imani ba sai a haɗa bayan aljanna sai su gada gidajen su wurin su malamai kuma ba su tafi akan wannan tafsiri ba an gane ko to allazina yarithuna al-firdausa su ne za su gado aljanna firdaus ita ce a aljanna ko kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inda kurku aljanna kurki Allah al-firdaus ko to Allah sanya mu daga cikin su hum fiha khalidun suna masu dawwama wato a cikin ta to yanzu ayat da adda tawjih al-ibn al-qira'at ita ce aya ta 14 amma bayyuwa ayi tawjihin ta sai an hada ta da aya ta sha biyu kenan Allah ce wa laqad khalaqna al-insana tabbat mu mun halicci dan adam annunu lit-ta'zim al-insana dan adam na annabi adamu ake mishi min sulalatin daga tatattar kasa min tilin ta daga cako kenan an gane ko thumma ja'alnahu to nan kuma ba annabi adamu ake mishi ba jinsin annabi adamu an yi intiqali kenan nutfatan ya zama to digon maliyi fi qararin makin a cikin matabbata mai karfi qarar nan mahaifa kenan alam da khuluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin Allah ce to summa khalaqana nutfata alaqatan sannan mun ka halitta daga an-nutfata igon mani alaqatan sai zaman to saren jini kinan kamar abu ne wanda ke daskarewa mai mai mai ta'alluki mai mai haduwa da wani abu mai dallahewa kinan ko ko dan farewa fa khalaqana al-alaqata mudghatan sai mun ka halitta daga alaqa saren jini mudghatan tsoka فخلقنا المضغة عظاما sannan mun ka halitta daga tsoka izaman kasusuwa jam'i ne ko imamu ibnu amir da shuba sun karanta azman ismu jinsin kasusuwan da ake nufi jinsin kasusuwa faka sauna al'izama lahman sai mun ka tufatar da kasusuwa da tsoka an gane ko qira'ata ibnu amir da shuba faka sauna wato azma sai zama tona al'azm ko ka ce aljinsiya ce ko ko al'azmu shi kan shi ismu jinsin ne an gane ko mun ka tufatar da kiran kashi kiran kasusuwa lahman mun ka tufatar da su da ni da tsoka sun ma'an sha'anahu halkan akhar sai gashi mun kage halittar shi ya zama to wata halitta ta daban ba waccan ba wadda a ɗigon maliyi fa tabarakallahu to albarkatun Allah sun yawa ahsanal khaliqina mafi ahsanu mafi kyautata alkhaliqina halitta mai kyautata halitta ake nufi don babu mai halitta in ba Allah ba innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law yastami'u wa law yastama'u la qul illahu khaliqu kulli shay'in yati wa huwa al-hayyu qahhar ko fa tabarakallahu a Allah albarkatun sun yawa ahsanul khaliqina mafi mafi kyautatawa daga cikin masu kaddarawa nan alkhalq sai zama to at-taqdir domin at-taqdir nan kamar kace daidaita abu ko abin nan nashi tunda kalma ta alkhalqu lokacin tana nufin at-taqdiru qaddarawa shi yasa cikin hadisi na waɗanda al-musawwirin za a yi musu azaba da tashar kiyama za a ce ahyu ma khalaqtum ku rayar da abin da kun ka kaddara ba kun ka halitta ba don ba su iya halitta kinan sai da mutum ismu tafdili ala babihi in babu taqdiri dan adam yana kaddarawa ya daidaita Allah yana kaddara daidaita amma abin da sai da mutum abin da Allah ahsan ko kuma al-khaliqina masu halitta nan kawai ana nufin Allah shi ne mai kyauta ta halitta don ba mai halitta in ba Allah ba nan sai zamanto maslubul afdaliya ne don sani ko mun fahimta ba don babu wanda ya halitta irin ta Allah balanta na a gane wannan ta fi ta Allah ta fi tashi mun gane wannan da kyau yawwa to wannan shine taujihi na waɗannan qira'at abin nan idan muka riba cikin taujihil qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya fa tabarakallahu ahsanul خالقين وجن قراءة عظما قراءة ابن عامر ده شعبة سنكر انت عظما كما فكسونا العظم انداريكو لحمة سنكر شتو قراءة ابن عامر ده شعبة راوي عاصم أن يمت توجيهي ده سياكي سياكي شيني ده لحما أنكي تند أنت آه فكسونا الإضافة لحما بيتشي لحوما بقى kenan mufrad ya dace da ni da mufrad muqabalatul mufrad bil mufrad mun gane wannan ko ita ko qira'a ta faka sauna al-idama lahman saboda kalima ta al-idam ta zo cikin alqur'ani wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim kuma kuma inda Allah ce qalu abin nan a idza kunna idaman nakhira qalu tilka idan karratun khasira kaga idaman jam'i ne ya zo cikin alqur'ani babu wanda isa kuma ya karyata wannan wallahu ta'ala a'lam akwai tujihul qira'ata a cikin ta aya ce ta 20 daidai amma dole sai mun dan koma baya a cikin suratul mu'minun aya ta sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan haka kidan bayan halitta ku za ku mutu malamai sun ce abin al'ajabi bayan Allah ya faɗi halittar mutum bai faɗi zai rayu ba saboda rayuwa ba ta tsawo kawai sai an kace zuwa mutuwa sannan ku bayan haka kidan bayan al-mazkur halittar da aka yi muku lamayituna sai kawo lamu ta'kidi tabbat za ku mutu kuma wace summa innakum wa innakunna ba yayi taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas summa innakum sannan ku yawmal qiyamati ran tasha al-qiyama tub'asuna za a tayar da ku malamai suke cewa anan ya kwara da al-muttafaq alaihi qabla al-mukhtalaf fihi sai ya kwara da mutuwarsu dan kowa yarda zai mutu sannan ta zuwa ga tayar da su wanda an yi saɓani a kan shi tunda su musulun za su tashi ba na ɗai kenan na biyu wajen mutuwa sai kawo ta akidi malaman balaga sun ce to kuma wajen tayarwa sai bai kawo ta akidi ba wasu malaman balaga sun ce to ai wajen tayarwa ne ya kamata a kawo ta akidi tunda ita sun kai sun kai shakka kanta ya kamata a ce thumma innakum ba'da zalika mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati latub'athunna ko ba ka da bane to wasu malamai sun ce a'a lamun da an ka kawo ta wurin ta an ka kawo ta la mayitu na za ku mutu a yi ta akidin mutuwar da sun ka yi abin nan domin in sun ka kalli halittar su to ba a bukatar sai an kawo musu ta akidi wajen tayar da su domin wanda ya halicce su da farko babu su yana da ikon da zai tayar da su kadiba cikin lamasatun bayaniya na ustaz dr fadil samar ra'i na barka lahiya sai Allah ce walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq mun halici hanyoyi guda bakwai tara'iq jam'i na tariqa sai ce sab'a bai ce sab'a ta ba saboda tariqa tana da ta'u dama daga uku zuwa goma ana sabawa in muzakkar ne sai aka kawo wancan muannas in kuma muannas ne sai aka shi wancan muzakkar sai a ce salasu salasatu rijalin wa salasu nisa'in Allah ce to a saba a tsaraya hanyoyi guda bakwai wasu sun ce sammai guda bakwai sun ce a'a hanyoyi ne guda bakwai wa ma kunna anil khalqi ghafilina Allah ce bamu kasance ba anil khalqi da da halitta ghafilina marar kana da haka yan falsafa da suka cewa Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san su a fayyace ba wannan kahirci ne karara Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin da gwargwado kenan mun san iya digo ko ya sauka alaramma fa askannahu fil ardi Allah ce sai mun ka tabbatar da shi a cikin ƙasa wa inna musu Allah annuru litta'zimi ala zahabin bihi akan tafiyar da shi laqadiruna masu iko ne bai ce zahabin ba sun ka ce masdarkin zahaba ya zahabu zahaban ake ce ba a ce zahaban gani ba cewa at-tadribatul lughawiyya juz'i na uku na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo wannan bayani kuma bai ce wa inna an gane ko laqadiru da ala zahabin bihi ba sai ce ala zahabin bihi laqadiru da yin maka Allah ɗaya ne adda ikon tafiyar da shi to Allah ce fa ansha'na lakum bihi jannatin mun ansha'na lakum mun tayar muku bihi da wannan ruwa jannatin gonakai min nakhilin da itacen dabino ko bishiyoyin dabino wa anabin da itacen inabi ko bishiyoyin inabi lakum fiha fawakihu kathiratun kuna da fawakih an kaddama barko a ce fawaki wa kasiratun lakum fiya sai aka ce lakum fiya fawaki wa dan ku yan adam Allah halitta ko da wata dabba ta ce to ba dan ita an ka halitta ba kuma ko da ta ci to ita dan ku an ka halicce ta kinan dai abin zai koma zuwa gare ku lakum fiya fawaki wa kasiratun kuna da kayan marmari fawaki wa jam'i na fakiha kasiratun masu yawa min hata akuluna da gare su ne kuke ci wani icce ana ci wani icce kuma ba a ci ko wa shajaratan kiran wa an sha'ana lakum shajaratan ko yawwa mun fitar muku da istanya takhruju wanda take fita min turi sainaa daga wani duci da aka ce ma turi sainaa malam bello kenan da imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yani da imamu ibn kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta min turi sina'a sauran kuma sun karanta min turi saina'a kenan da imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda guda hudu kufiyuna ne da kuma ibn amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta saina'a duk dai sunan shi na ana ce mai turi sina'a ana ce mai turi sina'a saina'a sannan kuma ana ce mai turi sinin don ya ce wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin to wannan ittanya tambutu bid-duhun tana fita bid-duhuni kenan musahibatun bid-duhuni da abin da yake da wato mai kenan shine duhun ko tambutu biduhun ya an ce tambutu biduhuni alba'u sai zaman lil musahaba musahibatan biduhuni kenan imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta tumbitu biduhuni to dan sai zaman to sun kace ba'un sai ta zaman to kamar asilinta sila ce littakidi domin tumbitu tana fitar da shi to kaga ba a cewa bidduhuni tunda ita ce take fitar da shi amma an ce tambutu to alba'u sai zamanto lil musahaba amma tumbitu sai zamanto alba'u littakidi kinan tumbitu duhuna tana fita da mai kinan ma'ana tana fita tare da mai wa sibghin da kuma abinda asibhu asalin sibghu shine rinawa ko ba kadan bane masbugh saubun masbugh abinda ake rinawa lil akilina ga masu cin tuwo ko ba haka ba wai ma'ana miya mai aka yi to in an hiddo man na an kai miya in an ka ɗebo noma ko da mai shi na cikin miya ko ko manta ko da ba sa cikin miya ba sai a tsoma ta sai an rina wannan noma alaramma da mai na wannan ya sanya sannan a kada cikin baki to qur'ani karshe na wannan to sannan Allah ce wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle kuna da wato a cikin dabbobi akwai abin nura an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce nusqikum mimma fi butuniha cikin nahali yace mimma fi butunihi duk inda ka ji min fi butuniha sai zamanto a nahali da mimma fi butunihi don an hankalta mu jinsin an'am imamu abu ja'far al-madani ya karanta tasqikum tana shayar da ku imamu nafi al-madani da ibnu amir ad-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri da shu'ba rawi al-asim sun karanta nasqikum muna shayar da ku musu Allah annur lit'azim sauran kuma sun karanta nusqikum to da nasqikum da nusqikum an gane ko duka an danganta domirin zuwa ga Allah sai dai nasqikum fi'ili ne sulasi saqa yasqi nusqikum kuma fi'ili ne ruba'i asqa yusqi muna ganewa ita ko tasqikum fi'ili ne sulasi amma an danganta shi ne zuwa ga ni zuwa ga dabbobi al'an'am to ya an ce dabbobi suna shayar da ku Allah yana shayar da ku babu matsala su asbabu zahira ne amma ba su izinin su shayar da ku sai da izinin wa sai da izinin Allah sai Allah ya ce walakum fiha manafi'u kathira ba wannan ɗaya ba kuna da kuma amfani mai yawa kinan wato wangamin babil afi al'am alal khas domin sai da an ka waɗi shayarwa sannan aka ce manafi'u ai shi kan shi shan wani amfani na to an gabatar da shi wancan khas lil itina'i bihi wani lokaci kuma sai ai aful khas alal am shi ma lil itina'i bihi ko kuma da asbabin kathira kuna da amfani mai yawa ijazi da qur'ani bai ce kaza da kaza ba duk amfanin da za a gano har kiyama ta shi ya shiga cikin manafi kasiratun mai yawa Allah ce to wa minha daga dabbobin nan ta akuru da kuke ci to ai su dabbobi dukkan su ana cin su yasa ce minha dabbobin ni'ima yasa ce minha daga gare su saboda ba ku da cin yanzu dabbobin da Allah halitta wasu za su mutu ku ce ba ko kuma minha daga gare ta kuke ci ba duk komai kuka cin yiwa ba kashi wani kashi bai ciwo al'amma sai an yarda shi yawo sai ce ta akuruna fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddudu wa takrar wa alaiha akan dabbobin wa alal fulki akan jiragen ruwa tuhmaluna ake doka ku mun gane ko alaran mai hadda alqur'ani sai yayi hattara mun gane ko wajjan lakum fiha fawaqihu kathiratun babu wawun nabiyu wa lakum fiha manafi'u kathiratun saboda akwai wawun atafi da akan wani abu to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce aya ta 20 da wato bakwai cikin kisa annabi nuhu bayan Allah ya bada labarin mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya ce musu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta malakum min ilahin ghairuhu ko malakum min ilahin ghairihi ina fata an fahimta yawa imamul kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta malakum min ilahin ghairihi saboda min ilahin an kace min ta gabace ilahin sai an kace ghairihi atfun ala wato allaf akan lafazi shi ko malakum min ilahin ghairuhu asalin malakum min ilahin ghairuhu asalin shi malakum ilahun ghairuhu kenan sai an ka hankalta ma asalin shi ilahun ne sai an ka ce ghairuhu sai da mantomi na an hankalta ma al mahallu mahalluhu arrafu bil ibtida ba ku da mota in ba Allah ban da cancanta a bauta mishi akan cancanta afala tattaqulu sun bura ku tsoron Allah ba an ka wadi mutanen shi sun ce a ai ba wani mutum na ba illa mutum na kawai tamkakku kenan ko ta batun shi ko ba ka nan bane almuhim muhaddai lokacin da al'amari yayi nisa Allah ce fa auhayna ilaihi muka yi masa wahayi a nisna ilfulka ka kera jirgin ruwa bi a ayunina da kulanmu wa wahayina da wahayinmu fa idza jaa amruna idan al'amarin mu yazo wa farat tanur tanda ta fashi da ruwa fasluk fiha to ka sanya a cikin wannan jirganyar ruwa as-safina kenan min kullin zawjaini sunaini ko kuma min kulli zawjaini sunaini to in an ce fasluk fiha ka sanya a cikin jirganyar ruwa min kulli zaujaini sunaini wato ƙira'ata hafs rawi na asim ya karanta min kullin zaujaini sunaini an gane ko yawwa to sai malamai suke cewa idan za a taujihin wato wannan ƙira'ata asim abin nan da ƙira'a ta jamhur idan an ka ce min kullin zaujai ne sunaini bitanwin an gane ko kina an yi tanwini shi tanwinin nan sai zaman to aiwadun ne an mahadufin kenan min kulli haiwanin kenan daga kowane dabba zaujai ne an gane ko sai zaman to kenan shi zaujai ne shi ne maf'uli ihmil zaujaini min kulli an gane ko kenan ka dauki namiji da mace daga kowanne min kulli haiwanin to kuma an karanta min kulli zaujaini sunaini kina an yi idafa sai zaman to nan qira'a ce ta mi ta jamhur an gane ko sai zaman to an yi idafa abin nan akan zaujaini tunda kullu ke an yi idafa shi zuwa ga zaujaini sai ya zamanto kenan zaujaini zaujaini abin nan isnaini sai zamanto abin nan fahmil fiha min kulli zaujaini isnaini kenan sai zamanto isnaini shine maf'ulu na ihmal ihmal ihmil zaujaini kidan ka ɗauki ihmal isnaini ka ɗauki biyu min kulli zaujaini daga dukkan nau'i na namiji da mace ina fata an fahimce ni kenan sai zama wa min kullin mahalluhu nasbu ala al-hal min al-maf'ul kenan ya kuma inda irabi shi ya kuma hali li'annahu sifa lin nakira sifa ce ta nakira falan ma qaddima alaiha lokacin da an karba da shi akan ta nusiba hala sai Allah ya ce to wa ahlaka kenan ihmal ahlaka ka ɗauki iyalinka amma wasu sun ce wai wa ahlaka alwawu wawu listi'nafi wa ahlaka sai Allah ya halakar illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda magana ta gabata akan shi minhum kaga wannan ba zai tafiya ba kenan illa man sabaqa alaihi alqawl minhum Allah ya halakar sai wanda magana ba ta tabbata akan shi ba a'a ai wanda magana tabbatar da akan shi shine mi shine za a za a halakar kenan sai zaman to wa ahlaka ma'qufi ne asalin shi ihmil ahlaka illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda magana ta ta gabata akan shi ta Allah minhu eh, minhum daga cikin su ta cikin hudu kuma illa man sabaka alaihi alqawl wa man aman sai Allah ce to wala tukhatibni fil ladina zalamu kakka sake min magana azzalumai innahum mughraqun su abin nutsarwa ne can cikin suratul hud wa yasna'ul fulka nan kuma fa idza stawaita anta wa umma aka alal fulki idan ka daidaita kai da wanda yake tare da kai akan alfulk jirganyar ruwa fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin kace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cire da mu daga azzalumai shin kai yace dama da an halakar da azzalumai suka ji an ce an gode ma Allah fa qati adabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin an kare da maciyata to wa qur rabbi kace ya Allah ya ubangiji anzilni ka saukar da ni munzalan mubarakan ko masauki kenan daga anzala yanzil inzalan yana iya ɗaukar ismul maf'ul yana iya ɗaukar masdarul mimi yana ɗaukar ismul makan yana ɗaukar ismu az-zaman tunda fi'ilin shi ruba'i ne ko kuma ya wuce harafi uku imamu shu'ba ya karanta manzilan daga nazala yanzil sai da tomi yana iya ɗaukar masdarul mimi yana ɗaukar ismul zaman yana ɗaukar ismul makan amma nan ismul makan ya kamata tunda a saukar da kai masauki manzilan mubarakan wuri mai albarka masauki mai albarka wa anta khairul munzilin kuma Allah kai ne mafi alkhairin masu saukarwa ko ba karan bane kuma tabbat an kare da su Allah ya faɗi yadda an ka kare da su tunda ya ce fa fatahna abwaab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir kuma Allah ya faɗi an ka saukar da su manzilan mubarakan kinnan ko ba karan bane wuri mai albarka to ai ana ran ya kamata mu san wannan wuri amma a alqur'anance yadda dan qur'ani shi ma zai yarda eh an ba shi aya eh to an rama aje aje awo aya to tunda Allah ya karba mishi addu'ar da yayi Allah subhanahu wataala ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i yace mi wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi yace mi وقيل بعض القوم الظالمين كاغا استوت على الجودي تو جودي كن منزل مبارك الله القرانance ko ba karambari to ba dalla sai Allah subhanahu wataala bar wuci kissa ta karshe ce inna fi dalika la ayatin a cikin waɗannan abubuwan kina abu abin da gabata fil mazkuri la ayatin akwai aya wa in kunna la mubtalina tabbat mu mun kasance mubtalin masu jarrabawa summa ansha'na min ba'dihim karnan akharina sannan mun ka kawo karni na daban imamu sa'adi anan yace kenan yana nuna cewa bayan an halakar da kissa annabi nuhu da an zo bayan ta wanda za a kawo wa wato a cikin alkur'ani galibi sai kissa ta adawa amma dan ba a faɗe su ba ba sani ko mun fahimta ba yace to kenan za a istinbatin cewa kenan kissa adawa ake nufi ba sani ko mun fahimta ba ya ce amma ya mance inda ya gano wannan maganar ya taɓa ganinta ya ce fa'arsal na fihim rasulun minhum Allah ce mun tura manzo daga cikinsu a ni abudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai mi sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ba ku da abin bauta wanda ya kamata a bauta mishi akan cancanta sai Allah ko yawwa sai ce afala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ba ina waɗannan mutane babu abin da ya sha musu kai da tsoron Allah ina fata an fahimta yawwa to sai ce ni wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru sai masu karfin fada aji min qaumihi daga mutanen su alladhina kafaru waɗanda na kafirta wa kadzabu bi liqa'il akhirati Allah ce sun ƙaryatar da haduwa ta lahira da Allah wa atrafnahum fil hayati dunya Allah ce mun jidda su dadi a rayuwar duniya sun ka ce ma hadha illa basharun mithlukum ai wannan ba komai bane sai mutum irin ku ya akulu mimma ta'kuluna minhu yana ci daga cikin abin da kuke ci wa yashrabu mimma tashrabuna kuma yana sha abin da kuke sha ai wa yashrabu mimma tashrabuna minhu su a hujjar su a a koda da Allah halicci mutane ai Allah ya ce ko manzanni Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd annaba ma Allah ce wa laqad faddalna بعض النبيين سيتمي على بعض طب ايه الله ne ga dama wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila Allah ne ke fifita wanda yake so ka ba kanka layin Allah ce wani na gaban ka ka yarda shikenan kai ma kana gaban wani to me kake so amma dan jirgima sai ka ce baka yarda baka ce ka jawo kanka aiki haka halaka to wanga shubha ce ta kafirai wai basharun mislukum galibi suna cewa Allah ce wa man annas an yuminu ijja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula Allah ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim min as-sama'i malakan rasula to Allah ya ce sun kace wala in ata'tum basharan mislakum in kun ka bi mutum irin ku kaji wata hujja wai innakum idhan la khasiruna lalle ku kun yi hasara dan me za mu bi mutum a to me yasa wani hika kuɗi kuma kai yarda kuma shi baka kuɗi kuma ka amsa ko kuma haka da wannan birni kuma wani shi hika mulki kuma dole ka zaka zan talaka ne bai yiwa ko zan shugaban kasa duniya to me yasa shi shi wanda ya zama kuɗi ko zai shugaban kasa shi ba mutum bane ba ai kwace an kafa cikin mutane shi shi yasa mutane suna halaka kansu ya yarda an yi shi mulki saboda mai mulki na ya da shi ko ya ba shi kashi ya yarda an yi shi kuɗi saboda kashi ma mata ta yi ciki wata takwas da rabi su yi bai da rago kaga dole ya zo shi na susa kai na to alin sai an taimaka amma saboda ilimi shi harka ce ta Allah shi na gurin mulmi ba kowa na ba na iya taka shi a wuce tunda bai da kuɗi bai da masu kare shi da kyau in ji kare da yadda rawar kura sun ka ce a ya idukum yanzu shida muku alkawari annakum cewa ku idza mittum idan kun ka mutu ko ba haka bane imamu hafs wanda rawi ne na asim da nafi almadani da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne sun karanta a ya idukum annakum idza mittum daga mata ya mitu su ko sauran sun karanta a ya'idu kuma annakum idza mutum daga mata ya mutu kuma akwai guda mata ya matu duk suna nufin mutuwa yanzu zai muku alƙawarin ku idan kun ka mutu wa kuntum turaban kun ka zan ƙasa wa izaman kun ka zan kasusuwa to anan ko ka dauki alwawu la tufidu tartib wa kuntum izaman kun ka zan ƙasa wa tura izaman kun ka zan kasusuwa wa turaban kun ka zan mi ƙasa tunda sai an zan kashi sannan ake zama mi ƙasa ko ko a'a nan a ya idu kuma muku alƙawari annakum ku idza mittum ko muttum idan kun ka mutu wa kuntum turaban naman jikin ku yazzan ƙasa wa idaman kuma ga kunan kun zan kasusuwa annakum mukhrajuna wai ku za a tayar da ku ka ji wai abin da ya musu alƙawari sun ka ce hayhata hayhata lima tu'aduna ko da Hausa ka ji an ce hayhata hayhata kaji sha'iri suna yaban wani mutum ya ce haihata an ya ce zama nufi mislihi bai yiwa ba'u da kenan an ya ce zama nufi mislihi yanne ya ce inna zama nufi mislihi la bakhilu zamani ya yi rewa shigo da irin wannan mutum malam bello kaji sha'iri ko imamu abu ja'far al-madani ya karanta haihati haihati kenan wasu laraba suna karantawa haihata haihata wasu kuma suna karantawa haihati haihati ismu fi'ilu madin ne akwai dama ismu fi'ilu madin akwai ismu fi'ilu amrin akwai ismu fi'ilu mudari'in a larabci ka kuma cikin littafin nahwu kaga ne su da ma'anar su da hukumce hukumcen su abinda za ka ce mai ismu fi'ilu madin ko ismu fi'ilu amrin ko ismu fi'ilu mudari'in saboda suna ba da ma'anar shi amma ba su aiki irin nashi a gari ko to haihata haihata ai ba'uda ba'uda limatu a nuna game da abin da kai muku alƙawari an gane ko ka ji abin da sun kaci sun kace in hiya illa hayatul dunya ai ba komai bane sai rayuwar su ta duniya an gane ko yawwa in hiya illa hayatul dunya in ka diba cikin suratul an'am wa qalu in hiya illa hayatul dunya ko ba ka dan bane can cikin suratul jathiya sai ce mi wa qalu ma hiya illa hayatul dunya saboda uslubin da an ka kawo cikin suratul mu'minuna da wanda an ka kawo cikin suratul an'am yana nuna kiyama da bayanin ta da kuma irin yadda kafirai sun ka nuna kangarewa ita ko kangarewar da an ka nuna a cikin suratul jafiya ba ta kai tasu ba shi yasa can an ka kawo in don in da illa sun fi karfin ma'ana fiye da ni da ma da illa kadiba cikin at-ta'birul qur'ani da kuma abin da ta'abir alqur'ani na ustad dr fadil samar ra'i sun kace ba komai bane illa rayuwar mu ta duniya na mutu wa na haya ko malam bello sun kace na mutu za mu mutu wa na haya za mu rayu wasu malamai sun kace nan alwawu la tufidu tartib asilin ta na haya za mu rayu wa mutu za mu mutu don abin da ke nuna haka sun kace wa ma nahnu bimubu'usina ba za a tayar da mu ba wasu malamai sun kace a'a nan na mutu za mu mutu wa nahya ƴaƴan mu za su rayu bayan mu an gane ko sai da mutu sun danganta fi'ilin rayuwa zuwa ga ƴaƴan su ba gare su suke nufi ba karshe dai sun kace in huwa illa rajulun ba shi wannan annabin in mun ce hudu na kamar da sa'adi yayi istinbati ba komai bane illa mutun in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban nurun sai ai mata satarwini kasra tunda sake ne sun haɗu in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban sun kace shi ba komai bane illa mutun wanda ya kirkira ma Allah ƙarya wa ma nahnu lahu bi mu'minin mu za mu yi imani da shi ba qala rabbi ansurni bima kadzabun ko yace Allah ka taimake ni sun ƙaryata ni saboda ƙaryata ne da sun kai imamu yaqub ya karanta bima kadzabuni ya tabbatar da yawon din qala Allah ce amma qalilin kusa kusa ba nisa ba ce an qalilin ba ma an kawo ta litta akidi amma an din sai ta yi aiki cikin qalilin kaga an qalilin ne sai ce amma qalilin kusa kusa la yusbihunna nadimina za su yi nadama ga kushi kusa fa akhadhatuhum as-sayhatu bi ce thumma akhadhatuhum as-sayhatu ba sai tsawa ta kama su bil haqqi da gaskiya Allah ce faja'alnahum mun ka sanya mun ka baida su ghusa'an ay kal ghusa'i kamar karan karbami fa bu'da Allah ce nisa ya tabbata ko ka ce tir alaramma ko ka ce char da Hausa liqaumin lilqaumi adh-dhalimin ga mutane wanda suke azzalumai waɗanda suke kafirai to na ai hattara wajen qala rabbin surni bima kadzabun akwai cikin kissa ta annabi nuhu anan aya ta 26 to can in kace bima kadzabuni ko bima kadzabun fa auhayna ilayhi nan ku qala rabbin surni bima kadzabun qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ina fata an fahimce ni to can kissar da muka kawo fa arsalna fihim rasulan ko wajen aya ta talatin da biyu a cikin wato suratu al-mu'minun ko ba haka ba farsal na fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu to kamar yadda mun ka faɗa imamul kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta ma lakum min ilahin ghairihi kenan min ilahin ghairihi an hankalta ma lafazin shi shi yasa an ka ce min ilahin ghairihi wadanda sun karanta ku malakum min ilahin ghairu jamhur an hankalta ma mahalluhu arrafu bil ibtida malakum ilahun ghairuhu sai an yanka mishi bamba kinan ya halatta yajuzu an-nazru ila al-lafzi wa yajuzu an-nazru ila mahalli al-lafz ina fata an fahimci ni to ga dukkan alamu lokaci yayi muna halinsa za mu dakanta akan wannan kista sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya ba mu iko insha Allah ta'ala za mu zo mu dora akan inda mun ka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh